Allah mulkin sarki ya kawo mana rana ta lahadi biyar ga watan Ramadan hijira da Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma kamar 22 ga watan 2 2026 kamar yadda ta saba a daidai wannan lokaci muna wakili na Qur'ani mai girma don jin sakon Allah zuwa gare mu wanda don wannan jiran muke rayuwa za mu tashi a suratul waqi'a sura ta hamsin da shida wadda take biye da suratul rahman wadda muka kammala jiya a jeren giyar surorin alqur'ani bismillah tawakkaltu waqi'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا سلام الله بسم الله الرحمن الرحيم مالك سورة الواقعة مكية wannan surar ta suratul waqi'a an saukar da ita ne a makka kenan an saukar da ita ne kafin hijira haka imam al-hasan al-basri da imam ikrima ibn abi jahl da imam jabir da da afa ibn abi rabah suka fada abla dan abbas shi ma haka ya faɗa dan bambanci ɗaya suka samu su wayancan malamai gaba ɗaya sun ce sura ce da aka saukar da ita kafin hijira tun daga farkon ta har ƙarshe shi kuma abla dan abbas yake cewa eh haka ne sura ce da aka saukar da ita a makka sai dai aya kwaya ɗaya ita ce aka saukar da ita bayan an yi hijira ayar da ke can ƙarshe ƙarshen surar wata ja'aluna rizqakum annakum tukazzibu ce to wannan daya dayar ayar ita an saukar da ita ne a Madina to sai dai ba za ta canza hukuncin sura da ke da ayoyi kusan 99 a ce ta koma madaniya saboda aya daya ana kuma samun haka sura ce da aka saukar da ita a makka wa hiya 60 aw 70 aw 90 wa 90 aya tana da ayoyi ko dai 96 ko 97 ko kuma ayoyi tasa'in da tara mala yake cewa wa mawdu'u har ra'isi babban abin da take karantarwa wannan salon larabcin da malam yayi a lokacin da yayi shi kusan duk duniya ma akan shi take an ce al mawdu'ur ra'isi a ƙara da wata yawon amma daga baya an fahimci bai yi ba ba shi ya kamata ba babu yawon din kwata-kwata kamata ya kawai a ce almaudu'ur ra'is shikenan ra'isi ba sai an kawo wannan yawon din ba ba da bukatar ta in ka lura da wallafe wallafen da gaba daya kan wannan suke amma da zan karanta na baya baya shekara goma nan baya ashirin baya za ga galiban sun koma almaudu'ur ra'is da sauran salon zance da yake ginuwa akan irin wannan to babban abin da wannan surar take karantarwa alba'asu tashin alkiyama cewa akwai rana ta ƙarshe da za a kammala kwanakin rayuwar duniya masu iyaka daga nan a fara wata rayuwa ta lahira mara iyaka zaman duniya ya ƙare yanayi da salo na rayuwar duniya ya ƙare rayuwa ma gaba ɗaya ta canza to wannan ranar to ita ce wannan surar take so ta koyar da mu ko ta ankarar da mu lallai faranin nan akwai ta ɗaya kenan lallai kuma akwai buƙatar guzuri biyu kenan lallai wanda ya jira a sa'a to za ta faɗa mashi cewa to wallahi shi ya ma huta dan ya bar wahala ne ya tafi ga ni'ima da hutu kuma lallai wanda ya jira da kafar hagu ya je babu sa'a to surar za ta faɗa mashi cewa to lallai inda yana da yadda zai ya gyara to ya nemi guzuri don gyara wannan tafiya to sannan surar ta yi magana wata kasimun nasi da kuma rarraba mutane ko karkasa su limaratibihim yawmal qiyama zuwa ga matakai daban-daban ranar alkiyama mutane darajar su ba ɗaya ba haka Allah ya jaddada a wurare da yawa hatta manzanni ya bibita wasu akan wasu hatta dangin tsiro wanda ruwa ɗaya kan sauka amma tsiro daban-daban su fito ya bibita wani akan wani haka gaba ɗaya rayuwar ya bibita wani akan wani ya bibita wani farin akan wani bakin ya bibita wani bakin akan wani farin da wani ja haka yake zabar wanda ya ga dama ya ba su annabta shi yasa da mutanen makka suka kalubalance shi ya jaddada masa haka inda suna da hankali ya kamata su fahimci shi sunnar shi ita ce ya bibita wasu akan wasu وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ita haka nake da gangan kuma nake kasa mu ne muke kashin dankali shi ba kashin dankali ko kaga yayi da gangan yayi ya sa wani ya danna wasu ka kyala Allah wannan da ya danna wasu wa kazalika duwalli ba'dhu zalimina ba'dha wata na shi ma za mu dauko wani ya danne shi ramuwar gayya wanda ta fi gayya zafi to surar tana mana magana rabe-raben mutane da yadda suke sai ma da yace wa qira'atuha kullu layla karatun wannan sura a kowane dare kowane dare daga faduwar rana zuwa hudowar alfijir mutum ya karanta ta ma da yake cewa kan filfafata tana kore talauci gauli ibn mas'ud radiyallahu an saboda fadar abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man qara'a suratul waqi'a wanda ya karanta suratul waqi'a kullu laylatin a kowane dare lam tusibuhu faqatun abada talauci ba zai shafe shi ba har abada sai dai kawai wannan hadisin da yake kuma da'ifi kwarai da gaske ma yana cikin hadisan da suka shahara game da falalar suratul waqi'a sai dai lil asab hadisi ne da'i shi yasa Ahmad ibn Hanbal bayan ya kawo hadisin ya tattauna akan shi yace hada hadithun munkar akan kuma idan aka ce hadisi munkari to kamar a ce wani na zazzabi wani na zazzabi wani kuma yana fama da ciwon zuciya bambancin kenan kaga da ifi shine zazzabin a ƙarshe kila a samu wani kowaye ya dan goya shi ko wani ya dan dafa mashi ko ne ya ko ya dan dafa wani su iya kai labari kamanin ciwon zuciya yake gashi nan a ƙasa warwas to haka zaka hadisi ne munkar kwata-kwata bai inganta ba malamai na kawo shi galibin sai su bayanin cewa bai inganta ba manya-manyan hadisai guda biyu su suka shahara game da abin da ya shafi falala ta wannan sura ta suratul waqi'a akwai hadisin da sayyidina Abi Bakar ne zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mashi ya rasulullah kai hurhura me yasa kai hurhura ne eh da me ya faru haka naga da wuri-wuri irin masu shekaru masu shekaru irin naka ba su ne matsayin su hurhura ba shine yake ce mashi shayyabat inni hudun suratu hudin ita ta sa ni hurhura daga nan ya ce wa amma ya ta sa'alu da amma ya ta sa'alu wal waqi'a da suratul waqi'a wa idha shamsu kuwirat da suratu idha shamsu kuwirat yake surorin nan su suka sa ni hurhura to da inda zaka karanta su da imani to shayin ka ne siga sai ka ji ya zama dani girkin ka ne dadi sai kai zaton canza maka shi aka yi da dunkulalliyar shuwaka bacci sai ya kare maka a ido tunanin barin wasu ayyukan alkhairi sai sun kau sai ka dawo kai tunanin ka tauye haƙƙin wani sun ka ya kare zaka zo ka dawo kai baiwa mai haƙƙi haƙƙin shi sun ce wannan hadisi ya tattara wasu matsaloli ne masu tarin yawa kara kamar alaihi na ilalu illolin da suka sa mai rauni suna da yawa farko dai suka ce akwai inkifahi akwai inkifa'i cikin marwaita akwai wanda bai ji daga wanda ya ce ya ruwaita daga gare shi ba rayuwa ba ta hada su ba kamar yanzu misali wani ɗan shekara arba'in sai zo yana ba da labarin sai ce sardauna ya faɗa wannan mutumin ko ya su ko ya ki a wajen wani wajen a wajen wani ya ji maganar nan kuma da ya sai ya ki faɗi to da yake akwai hikima ba zai ce sardauna ya faɗa min ba zai ce ne sardauna ya ce to a tsarin riwayar hadisi sai ya faɗa wa ya ji daga sardauna wanda mu ya ki faɗa mana in yi muna muna yi shiru sai ce hadisi ne wanda yake da inqita'i kila mutum ɗaya kila ma mutum biyu daga nan hadisin ya zama modal to wannan hadisin akwai inqita'i abu na biyu akwai nakara a matanin shi in an ce nakara shine mutum ɗaya ko mai kama da haka ya kawo magana kuma ya zo da wani abu ta wata fuska ya warware magana in ka kalla cewa kai wanda yake karanta wannan sura a kowane dare talauci ba zai shafe shi ba suka ce to a aikace kuma mun gaba haka ma abin yake ba gardawa suka rubuta wannan suka ce duk wanda aka wanke mashi waƙi a kafa dubu ya sha ba shi ba talauci amma kuma shi fa da ya wanke maka biyan shi zaka yi ya samu na ce bana rana ina ga shi kan ya yadda ba ta yi to amma kuma ya yadda an fara gaskiya ba ta yi na ta wajen wani gardi na cewa gardin da ya nije yana ba labari a ranar bai da kudin ce ba ne ya ce da za ka wanke wake a kafa dubu ka samu bishiyar da ta shekara hamsin ba ganye ka zuba mata ruwa sai ta yi toho a shekarar wannan shi ma ko an jaraba ba zai yi ba dalili kuma ɗaya ne hadisin bai inganta ba da annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas ya faɗa haba malam ga appointment a nan wurin ga employment da azumin nan ba zai ka sha kafa dubu biyu ba kullum ma ka sha ɗari kafa dubu uku kenan kullum ka ji ka wanke kafa ɗari kuma kai za ka rubuta kila da kanka ba ya da garda ake ma kuɗi ba ko in ka kai mashi kwangilar kafa dubu in yi kafa hamsin sai ya ƙara ruwa ya sai ya ƙara tawada sai ce a tura maka a jarka na taɓa ganin wani mai rubutu yana yi ce a to ai ba haka kuka yi ba an yi zafe masu rubutu ne na mai ce zai rabu da su bi tana ce kawai su ne suke ga yana yi bai wani yi kuma suka biya ce ya karba kai hisabobi a lahira kenan illa ta biyu kenan illa ta uku akwai rauni a cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi rijalul hadis din suna da tuhuma sannan akwai istirahi nan ce istirahi cin karo da juna kamar hadisin da wata cikin marwaita ta fitar take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fil mali haqqun siwa zakka babu komai a dukiyar mutum na haƙƙi inda ka cire zakka sai kaga dama ka ba wani kwandala ita kuma wannan matar kuma sai ta sake ruwaito wani hadisin tace kuma annabi ya ce inna fil mali haqqan siwa zakka lallai ko ka cire zakka akwai ragowar haƙƙi suka ce haba malama ke kadai hadisi mustari an samu ita wannan hadisi yana da ittirabi shi kanshi wanda ya ruwaito kuma ya ruwaito ba haka bane su da wannan hadisin bai inganta ba su da hadisan biyu su suka fi shahara an tambaya annabi me yasa ka ruwa ce shayyabatni hudun wal waqi'a wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat ita surorin nan su suka sa ne gurgura da wuri saboda abinda suka kunsa na al'amarin alkiyama to amma wannan da ke cewa an wanke ko aka karanta ko aka yi kaza sai maganin talauci to shi kuma bai tabbata ba da ya tabbata da an huta malaka bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku shine idza qamatil qiyamatu idan alkiyama ta tsaya fili mazi idza waqa'at alwaqi'a kamar da Allah ya ce ata amrul lahi fala tasta'jilu kiyaman nan fa ta riga ta zo ku daina wani gaggawa ba wani rabebi an gama ta mazu to nan ma idza waqa'at alwaqi'a idan mai aukuwa ta auku shine idan alkiyama ta tsayu duniya ta kare rana ta hudo daga mafadarta to menene zai faru wannan ranar da Allah ke mana magana a nan ita ce ranar alkiyama tana da sunaye da yawa a dr abdulmalik azzagabi ya rubuta littafi da ya bashi sunan alkiyamatu ka annaka taraha alkiyama kamar ga ka kana gani sai da ya kawo sunayen alkiyama kusan sunaye talatin da wani abu a Dr. Mustapha Murad ma ya rubuta littafi ya bashi suna kamati da kiyama kiyama ta ma daga ta tsayi tana da sunaye da yawa ana ce masa ranar alkiyama Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi lalle Allah zai tara ku a ranar tsayuwa ana ce mata yawmul akhirah laysal birru ko laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir ana ce mata ranar karshe shine ibnu hajar a cikin fatahul bari yake cewa ana cewa al-kiyama ranar karshe ne saboda daga ita babu sauran wata rana a duniya ɗaya kenan yace ko kuma saboda daga wannan rana ranaku masu iyaka sun tsari irin ranakunmu ne rana ta hudu akwai da za ta fada sai ka yana kwana daya kwana biyu kwana uku kwana hudu a kiyama kun kace za ka yi azumi ma to da me za ka kirga la ya rauna fi hasham wala zamharira ba rana ba wata ba sama ba dare ba yau ba gobe sumbul ne ake tattafiya ma da mutu samawati wal ba ranar da ranar za ta kare to ka bi kenan in ka ce bari kai azumin kwana ɗaya aljanna to ya za ka je dai ka kiyar sako shi za ba a ɗora mana ba to ibn hajar ya ce ranar da ranar ƙarshe ta zo wadda daga ita sai kuma a shiga ranakun da ba su da boda sannan ana ce mata yawmul azifa wa anzirhum yawmal azifati idil qulubu ladal hanajiri kawimi ma lizzalimina min hamimin wala shafi'i yuta Nasiru bin Sa'ad yace na ranar alkiyama ake nufi ana ce mata yawmul ba'd fa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'd fa hadha yawmul ba'd walakinnakum kuntum la ta'lamun haka take da sunaye da yawa yawmut tababu yawmut tubul sarair da sauransu kowane suna yana dauke da wani darasi da zai maka bayanin cewa ka ji tsoron Allah don wannan rana rana ce da wani ba zai iya taimakon wani ba yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani duk waɗannan mutanen gudun masu zakai kowa zai gudun ma kowa saboda kowa nafsi nafsi ne to Allah ya ce idan wannan ranar ta auku laisa li waqa'atiha kadiba game da aukuwarta babu wani rai da zai ƙaryata ba wani rai da zai zo ya ce to ai duk da da kiyamar gashi gashi mu muna ga kaza ina wala har arna har kafirai har mulhidai gaggatawa da su sai dai matsalar sun gaggata a lokacin da hajar ta kare ka yanke shawarar sayan kaya ka koma gun mai shago ya ai sun kare kuma bonan da ce bayan shekara goma goma china take yi kuma yin gaba ma a Thailand za a yi in za ka siya in lokacin ya yi muna dare in ba ka a dare kaga za ka mutum ya ci siyasa kenan to amma kafiri zai ci siyasa kama rana wayo mai abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila to kafirai za ka ga da kansu suna nadama ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم التي إنا ما دا ذاك ذم مجرمي كافرين أكبر الله تنسسن في يد كاونا سنبوي سنشرو الله كتين يسمى سيكا تسيكي كرنتاوا يا ربنا لا تسنى يا أبنجي جمو أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إلا موقن إنا موقنون wallahi yanzu mun gane musulunci ne gaskiya kuma mun ji gaskiyar kuma mun yarda da ita amma yanzu alfarma ɗaya muke roƙo ya Allah farje ina Allah dan mai da mu duniya mun maka alƙawarin na amal saliha za mu yi aiki na ƙwarai inna muqinuna ba sai mun rantse maka ba ma amma ina ba su ji bane cewa duk wanda ya je baya dawowa an riga an gama kuma hukunci ba za a basu su dawo ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yawmal qiyama so da dama ake samun mai tufafi a nan duniya mana kafiri ko mai sabo da ya riƙi rigar yanci ya aikata abin da ya ga dama ran lahira turara zai tashi yancin duniya ba shi a lahira rigar duniyar da yake da ita rufin asiri ba ta a can shi yasa annabi sallallahu alaihi lokacin da ya kira Abdurrahman ibn Samura yana so ya mai nasiha ya ce ya ce ya Abdurrahman la tas'al imara Abdurrahman duk yadda ta ɓaci a rayuwar duniya karka roƙi a naɗa ka mukami karka roƙa karka roƙa ya ce in aka naɗa ka baka roƙa ba kuma ba ka so Allah zai shigo al'amarinka sai ka yi nasara in kuma ka roƙa wakilta ilaiha tala ya baka da dabararka ka wahala ka wahalar ka halaka ka halakar ka cutu ka cutar shine sai ya faɗa wata magana ya ce fa ni'matil murzi'atu wa bi'isatil fatimatu annabi yace ka madalla da mulki lokacin da ake kan dau mulki akwai dadi kama da ubanni yana karma ayi bukatunka kafin ka fada ma wani ya kusa gamawa eh na fahimci oga zai so kaza har yayi oda ce to ko za mu yi odan kaza ne nan da sati biyu ya zo sai ta ayyar ranka ya daɗe na yi odan abin nan yau kwana sha biyu jibi zai iso to amma sai annabi ya ce wa bi isatil fatima tir da radda aka sauka ko kuma tir da radda aka da Allah inda tsiyar take radda muke da lahira ya taba rike mukami a duniya shine bi isatil fatima to shine ake magana anan kiyamar kenan laysa liwaqa'atiha kadiba kaga anan duniya yana runto ko ko kuma FCC a ce za ka kama wanda suka rike mukamai sai kai maza ka ruga ka ce to ni ba sai kun buga da jaridu ba mu zauna a yi lissafi ya rage asara sai a zauna ce to a mulkin ka biliyan kudi ta bata ba mu daya sai ka ce gata ta ce to je ka kaga a duniya kawai ake haka an dan gyaggyara kai koma sun kama ka sun daure su kuma za su ga kawo maka abinci ko su bari a kawo maka mai kyau amma kana da gata a kai ka wuri na musamman inda intanet ɗin shi ya fi ƙarfi da tv plasma mai kyau da kayan ɗaki na masu tsada na alfarma wanda ce dai tsari waka ta haka ne ba babu wata rai da za ta karya ta kiyama in ma ta karya ta a duniya za ta gaskata a ran lahira wannan ma'ana ta farko kenan fassara ta biyu malamai suka ce wannan kadiba din ismu fa'ilin ne amma gaskiya ba ma'anar ismu fa'il yake fa'idantarwa ba masdari ne ai laysa liwaqa'atiha kadibatun babu maganar ƙarya game da alkiyama mana labaran da ake Allah ke bamu da manzon shi sallallahu alaihi wasallam game da alkiyama babu labarin ƙarya duka gaskiya ne to yanzu labarin da za a bara nan gaskiya ne duka ma'anonin guda biyu za su hau ko ma mutum ya karya ta kiyama a duniya zai gaskata ta a lahira dan gashi zai nemi قال رب ارجعون الله دان داو da mu mana duniya lalli amalu salihan fi ma tara kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'ath to laysa li waqa'ati hakadiba babu wani rai da zai zo ya karyata wannan ra nafsun tukadzibu wani rai ya zo ya karyata wannan ranar cewa rana ce wadda ba za ta zo ba ko kuma rana ce wadda babu ita ko babu abin da aka faɗa a cikinta Allah ce khafidatun ita wannan ranar khafidatun mai kaskantar da wasu ne wanda kake ga manya-manya ne in an je lahira sai ga ashe su ne yan ƙananan filin kiyama wanda kake ga anan ganin shi ka daga ne radda ka gan shi ma sai ka ana ta maka murna wana barkan mu barkan mu ka samu ka haɗe da oga kai lailatul qadar ka tun a goman farko to sai an je lahira sai ka ganshi da tsibin kaya kai da kake fatar inuwa za a yi mashi ashe dakon kasan mutane da yake zai dauka ko taraktoci da suka bace ko gwanjo da yayi wa kanshi ko yawa matar shi sayyida ko ko zalunci da yayi to da annabi ya faɗa kana yace wallahi tallahi na faɗa na fita kuma duk wanda aka bashi jagoranci ya taba kayan mutane zai zo da kayan aran lahira a kan shi kuma kada wani ku ya zo da raƙumi a kan shi raƙumin sata ya tunkare ni don wallahi ba zan iya taimakon ka ba a lahira su da aka na faɗa na faɗa kowa ya kiyaye to Allah ya ce qabilatun wannan ranar mai kaskantar da wasu ne yanzu irin su Abu Jahl ba su ne manyan Makka ba in ya faɗa magana babba ne duk maganar rashin mutunci da suke faɗe Abdullahi dan Ubayyu dan Salul ba su ne marasa mutuncin Madina ba wai manya la in rajana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal amma aka je lahira aka za a ce wa Abu Jahal zuk innaka antal azizul karim dan dani azaba ai kai ne babba a duniya ba kai ne al-aziz ba wa idza qila lahu taqillaha akadahu da izzati bil ism an ce miki kaji tsoron Allah sai ya hasala ni zaka ce mai tsoron Allah ni kaza wasu ba ce mai tsoron Allah yanzu ka samu wani alƙalin yana shari'a ka ce alƙali a ji tsoron Allah sai sai ya ce a wuce da kai gidan yari wai kaman shi ne zaka ce su da tsoron Allah ma hayyan yawa shi yasa ba sa aiki da shi saboda yawan shi ma ba sa aiki da shi kadan abu yayi yawa wai sai ka daina marmarin shi ko in ka gana da yabin nama talaka ne to su ta kawar saboda kai yawa hatta zai musu ciki ko sun daka na ba sa gane ta amma dai malamai suka ce eh in ka faɗa wa alƙali magana da bata dace ba zai iya daure ka ma banda ka ji tsoron Allah in ya kalle ka yace ya alƙali ka ji tsoron Allah ba in ka daure shi kai zalunci kuma lalle wannan abin sai ya maimaita shi a lahira wannan episode din ba za a share shi ba amma ka share naka a devices dinka to ba a share shi a kundayen Allah ba to kiyama tana kaskanta wasu rafi'a kuma tana daga darajar wasu wasu malamai suka ce a rafidatun wato kiyama na sa muryar wasu ta kasa saboda tsabar rashin gaskiya ka ce me ke faruwa ne ce to lam uta kitabiya walam adari ma hisabiya kasa kasa da murya rafi'a kasa wasu kuma su daga murya wani har neman wanda zai ba labari yake yi wa ma man uce kitabu hu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya da karbi inni walantu anni mulakin hisabiya yana neman cewa da dan Allah ka karanta shi kuma wancan a hankali dan buta ke hajiya walam ajri ma hisabiya ya laita hakanat alqadiya ma agana anni maliya alaka anni sultaniya to duka ma'anonin biyu za su iya shiga fafidatun ai hiya muzhiratun li qafdi aqwami tana bayyanar da kaskancin wasu mutane bidhulihim nar saboda za su shiga wuta wanda rabu wadda rafi akari kuma tana daga darajar wasu lidukhuli dukhulihim aljanna saboda shigar su aljanna to sai mutum kullun yayi addu'ar Allah ya sa mu shiga cikin wadanda zaka daga mu ne yace idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza kasa iya girgizawa nauyi da karfi da tasirin dutse a cikin kasa sai da Allah ya kwashe kwana biyu yana kafa kasa duwatsu ولا انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها ادوار كنا وبارك فيها وقدر فيها قواتها في اربعه ايام سواء للسائلين اما رانا القيامه الذي نجي وان تدوا شنو اذا رجت الارض واذا اكا girgiza kasa yanzu duk abin da aka kafe ta da shi an gama da su kenan ay hurrikat harakatan shadida idan aka girgiza kasa iya girgizawa Allah zai wannan girgizawa kuma ya san inda kowane bawa cikin bayin shi yake wa busatil jibalu bassa aka nike duwatsu iya nikewa wa suyiratil jibalu fakanat saraba aka tafiyar da duwatsu sai suka zama kamar garin kasa wa yasalunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa ويذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا a ranar duk wanda Allah ya aiko cikin mala'iku ce jama'a dukkanin ku biyo ni to kowa zai yi shi har kafiri wata biyayyar banza yana abin da ake cewa wai wai fargar jaji ko fargar jaji ita ce kafirai ke yi jaji na da layar fata kuma da ya matsa yake bacewa amma wata rigima ta taso yayi nauyin hannu wajen tabawa sai da aka fille maka sai ma dai danna sai ya bace sai ga sha daki shi a gida amma ba kai kace baba ya dawo ba kai daga ce jaji ya tashi aiki jaji kan shi na jaji daga ce farjar jaji ai da wuri ake yi tun da dai da wannan bace a taɓa da wuri mana to kafirai farjar jaji suke yi a ce wai ana ake imanin nan ne a ce na ai a duniya ake yi aka za su ce ma yau matarar mumini na wani mumina ci ko ya tsanuruhun bai na aidihim bushira kuma yau jannatin ta dalimi ta dalaha sai ga kafirai suna ce musu ku jira mu dan amfana da hasken ku ce musu ku koma duniya tan ne duk komai na duniya ne to wa busatil jibalu bassa idan aka nike duwatsu iya nikewa wa taral jibala tahsabuha jamidatul wa hiya tamurru marra sahab Allah ce wallahi zaka hango duwatsu kai kana zaton daskararru ne amma wallahi da ka san garin fulawa sun riga sun narke Allah ya riga ya gama nika su gaba daya yawma tarjukul ardu wal jibalu fa kanatil jibalu katiban mahila duka duwan za zama kamar gari an nike shi to wannan sai dai Allah amma yanzu dutse daya ma ka ba wani kamfani ba sai shekara 100 bai gama nike maka shi ba amma Allah duka duwan duniya zai nike su cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci fakana ta haba sai duwatsun nan su zama duka ƙura mumbasa abin shekewa wa kuntum azwajan salasa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
to sai Allah madauki yanzu ya zama mana shimfiɗa ga yadda kiyamar za ta zo kenan babu inda wani zai iya buya a duniya an girgiza ƙasa an rubuta sama an tarwatsa wata da rana da taurari sama ba komai ƙasa ba za ta zaune ba duwatsun da ke rike da ƙasa ta ana ta rawa an cire yanzu ƙasar rawa take yi to yanzu ya zai ba in ta ɗan adam zai faci shine dole ya tafi inda Allah ya ce aje a tawo yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati dadda Allah zai canza wata kasa banda wannan kasar kuma ya canza wata sama banda wannan sama sannan ya ce to mutane duka su taru a nan sai zo yayi hisabi to bayan ya gama haka to yanzu shikenan an duniya ta zo karshe an rugurguza ta duk gine-gine duk inda kake ganin shi rushewa zai yi mai gidan ma guduwa zai yaba shi mai mulki ma guduwa zai yabar mulkin makiyayi da dabbobin shi sabbin haihuwa wanda yake jin cewa bai da irin to shi ma din da guduwa zai yaba su dan zaman shi da su dai ba za su amfana da shi da komai ba su ma ba za su zauna tare da shi ba saboda bai da wani tasiri to sai Allah ya ce to idan aka je ranar lahira wa kuntum azwajan salasa za mu mayar da ku dangogi nau'uka nau'uka guda uku nan wannan surar zaga tun daga kusan farkonta har ƙarshe ta tafi da raba mutane bisa rabo da ake ce mashi a taqsimu sulasi raban gida uku wani wurin sai kaga an raba mutane a taqsimu sunai wani wurin a raba su uku wani wurin a raba su biyu to nan Allah sai ya raba mutane duk yadda mutum ya kai ga da'a akwai gidan da za a iya sashi yadda da muke kai ga kangara akwai gidan da za a sashi kina akwai gidan masu darajar koli musulmi masu da'a masu imani akwai matsakaita akwai da za a saka kafirai da mulhidai da mujrimai to wa kuntum azwajan salasa ku a ranar alkiyama za a sa ku raba dangi uku fa ashabul maimanati akwai ma abuta dama wa humul ladina sune waɗanda yu'tawna kutubahum bi aymanihim sune waɗanda za a ba su littafan su a hannun dama sune ashabul maimana wasu malamai ya haka suka ce suka ce an ce musu ashabul maimana ne saboda za a ba su littafin su a hannun dama wasu suka ce a'a saboda za a dauke su a bangaren daman Allah da su daga nan sai aljanna ne hanyar aljanna in kana neman adireshin hanyar aljanna dama yan wuta kuma hagu wasu malamai suka ce a'a wa ashabul maimanati abinda ake nufi shine waɗanda za a tsayar da su a daman Allah kamar ka ce na hannun daman Allah amma Allah na da hannun hagu ne duka hannun shi na dama ne amma dai wasu malamin sun faɗi haka amma abin da ya fi shahara shine wanda za a ba su littafi da hannun dama ko wanda za a ɗauke su a yi ɓangaren dama da su daga nan sai a ce masu su shiga aljanna ai za ga yadda Allah ya ba mu labari dan aljanna in zai tafi aljanna ba shi kadai zai sula ne tafi titi ne dodar gaya nan wasiqal ladina takaw rabbuhum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wani malami yake tan ka kalla salan zancen ma kalmomin din masu taushi ko shago ka je in ka samu irin tsa'o nan ce maka ga wata katifa sunanta tsa'o kafin ma ka taba zaka ji ta da taushi taushi ko sai ce to ku shiga su kuma in suka leka suka ga irin ni'imar wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada sai su yi godiya sai su shige yan wuta ma su ma haka za a kora su sai kalladina kafaru ila ila jahannama zuhara hatta idza ja'uha futihat abwabuha وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا uban da dodewar basira annabin bai zo bane bai muku bayani bane sai ce kalu bala wallahi ya zo wallahi ya zo walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin hukuncin Allah ne na gaskiya ya tabbata akan mu arna mu kafirai gashi ne ya tabbata akan mu wuta za mu ce sai mala'iku sai to shikenan kun yi tabbatar da kanku ila da kudu abuwa ba jahannama fadidi na fiha fa bi'sa maswal mutakabbirina sai rufe shafin su kenan kaga kenan ba wai dai dai mutum zai sula ne kai ba Allah ne ce ga yan wuta wasiƙa ga yan aljanna wasiƙa kowa a tafi da shi sai dai yan wuta suna gaba mala'iku na baya ba wai dan za su gode ba dan ita ce alamar wulakanci yan aljanna suna gaba mala'iku na bayan abin nan mala'iku na gaba su suna bayan mala'iku dan da madan da za ku ji aljanna ai ba magana guduwa kuma shi kuma shine alama ta girmamawa to wa kuntum azwajan salasa fa wa ashabul maimanati ma ashabul fa ashabul maimanati ma ashabul maimana da ma'abuta dama me ka sani game da ma'abuta dama Allah ya girmama sha'anin su ne wa ashabul mash'amati da ma'abuta hagu ay ash-shimali bi ayyuta kullum minhum kitabahu bi shimalihi domin za a baiwa kowane ɗaya daga cikin su littafin shi a hannun hagu ma ashabul mash'ama tir da ma'abuta hagu wannan tahfirul li sha'anihim bi dukhulihim nara wulakanta al'amarinsu ne saboda za su shiga wuta sai Allah ya maimaita don a wulakanta su a ce a ce a ce wani ya yi sata wanda ya zo ya baka labari wani ya yi sata ina hannun yan sanda can kuma bayan na zo zai bai sai ce yanzu wani sata ya yi ba ya manta ba ne zai jaddada ne don tabbatar da wancan ya tabi to irin shi ne Allah ya masa nan والسابقون السابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين والحمد لله يا فتامنا نوعي بيو ashabul maimana mutanen dama wa ashabul mash'ama da mutanen hagu sai ce wasabiquna sabiqun da masu rige-rige zuwa ga aikin alkhairi wa humul anbiya usune annabawa as-sabiquna masu rige-rige ta'kidul li ta'zimi sha'anihim wal khairi Allah ya jaddada ne dan ya kara girmama al'amarinsu haka mala abubakar gumi anan ya tafi kuma wannan ma'anar da ya kawo wasu malaman tafsiri da yawa sun kawo ta wasu kuma suka cewa ba haka ake nufi ba abinda Allah yake nufi shine wasabiquna ila alkhairati fid dunya asabiquna ila aljannati masu rige-rigen aikin alkhairi a duniya to ko aljanna su suke fara shiga ko yanda da za a zo a ce maka akwai wani kirista ya tuba daga ce to alhamdulillah sai a ka wuce ba kai wata murna sosai ba dan ka san me ba ai kamu babba ba karamin kamu ne dan ko can din ma ya dan ishe su sun rike shi ne kai a kirga lamba dan dai a kirga lamba da shi a ce 714 in ya tafi a dawo da 13 amma da gaba ni kirki bane daga wasabiqun masu rige-rige kuma Allah ya umarce mu da mai rige-rige a suratu alu imran Allah yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin Allah ya ce wallahi ku gaggawa duk wani aikin alkhairi a rika gaggawa a rika gaggawa kawai kuna zaune haka sai wani yake ce ka ai wani mara lafiya ne na gani a shika amma dai gobe ina koma lallai mutumin ne yana bukatar agaji to kai in kana wurin kuma kana da hali sai ka ce masa bari dan kama ruwa a can sai ka zagaya ka tsallaka titi ka dau motar ka kai gaba sai sai shika ka je ka ce me matsalar a ce wallahi wata dubu ɗari biyu ce za a yi mashi aiki da tijan nan babu su ka biya ka bashi wata ɗari biyun a ci abinci sai ka dawo ku ci gaba da hira kai gumza bakinka to ka zai da cikin wasabiku na sabiku sai ya je gobe a ce ka ai wani mutum ya zo ila shi wanta ya dawo baka labari kai wani mutum yayi man shiga sauri sai to ai ka san haka al'amuran suke haka al'amuran suke to Allah ya baki lada shikenan kar kuma ka zo kai ta cika baki ko ai kana fadan nan naje aljanna ana wasa ne kai kana gaske yake yi zaka yi ne dan Allah sai Allah ya ga dama ya baka haka ake yi to aka ce Allah ya ce wa tsari'u ku gaggawa musara'a in an ce musara'a mana ko kai kadai ne ka ji wani abin alkhairi maza ka aikata al'allama al'imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna wal jama'a yana da wata dabi'a duk hadisan da ya rubuta cikin musnad din shi ko ya koya ya koya hadisai dubunnan daruruwa bai wuce hadisi sai ya tsaya ya aiki da hadisin ya karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wanzami ya yi mashi aski ya dauki dinari da ya bashi dinari ɗaya ba karamin kuɗi bane shi ma ya je ta fara ya ta tara asu ya hada dinari daya radda dinari daya tuka ya kira wanzami ya yi mashi aski shi ma ya dauki dinari ɗayan ya bashi ya ya ya ya ya yi kokari ya kamanta yadda annabi yayi to a suratul hadidi kuma sai Allah ya canza salan zancen amma duka ma'anar daya sai ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard ku yi rige rige shine musabaka yanzu kai da wasu ne in akwai wani aikin alkhairi ku rika rige rigen yi ku rika rige rigen yi to haka ake so to in mutun yayi haka sai ya shiga cikin wasabiquna sabiqun wasu kuma malamai suka ce a'a wannan wasabiquna sabiqun din kamar yadda malai ya faɗa anan matsayi ne na annabawa da manzanni kawai amma wanda ba su ba shine zai je shiga cikin ashabul maimana wasu kuma suka ce a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa a cikin bayin Allah akwai waɗanda in ka gansu a aljanna sai ka fara zaton ko annabawa ne sai ce maka tsabar aikin da'a ne Allah ya masa rahama suka samu wannan matsayin to sai ka ce wannan wasabiquna sabiquna har yanzu kofar abu da take in dai zaka ji alkhairi kai rige rige idan zaka ga alkhairi kai gasar rige rige da wani a ce to eh masallacin nan wa zai gina ta wani ya ce shi zai gina sai kai maza ka je ka same shi ka ce ka siyar man da aikin zan zan baka riba sai ka sai aikin ka kara mai riba ka je ka gina to wannan shine musabaka kenan wasabiquna sabiqun da masu rige-rige a nan duniya don yin ga aikin alkhairi asabiqun masu sake rige-rige don shiga aljanna a ranar lahira an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal as-sabiqun alladhina idza uqtul haqqa wa sune mutanen da idan masu rige-rige kai as-sabiquna masu rige-rige da gaggawar zuwa ga aikata wani abu su ne waɗanda idan uƙutul haƙƙa idan aka ba su wani abu na haƙƙi to mana aka ce ga wani abu na ko dukiya ko wani menene to za su yi ƙoƙari su ga sun isar da shi inda ya kamata idan kuma aka roƙe su ko aka tambaye su wani abu za su bayar in aka nemi taimakon su cikin wasu al'amura duka za su je su yi shi ne dai mutumin da a dunkule suke cewa da ya ji alkhairi ko an neme shi ga wani alkhairi to sai gaggawa ya je ya aikata wannan alkhairin amma ƙarshe ma da yake cewa sabiquna ila al-imani fi kulli ummatin wallahu a'lam wasu suka ce a duk masu rigirge irin waɗannan a kowace al'umma al'ummar annabi adam annabi nu annabi idris annabi shu'aib da sauransu dukkan su za su iya shiga waɗannan masu rigirge zuwa ga alkhairin ulaika al-muqarrabuna sune makusanta Allah madaukakin sarki fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima aljanna ta ni'ima aljanna da aka ni'imtar sunnatun min al-awwalin sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin yace sullatun min al-awwalin akwai jama'a masu yawa daga cikin al'ummomin farko ai jama'atuna min al-umamil madiya akwai wasu jama'a mana waɗannan as-sabiquna as-sabiqun din sun fi yawa a al'ummomin farko wa qalilun min al-akhirin akwai kuma ɗan kaɗan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam daga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa hum as-sabiquna min al-umamil madiya sune as-sabiquna din a al'ummomin da suka gabata wa hadhihi al-umma da kuma wannan al'ummar wannan bayan ayoyin guda biyu malamai sun musu manyan tafsirai guda biyu cewa da aka ce sullatun min al-awwali suwaye al-awwaluna wasu malamai suka ce al'ummomin annabawan farko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar shi wa qalilun min al-akhirin to mu al'ummar annabi mu ne akhirin din kenan sullat da Allah ya ware a aljanna ga asabiquna asabiquna kaso mafi yawa ya tafi ga al'ummomin da suka zo ne kafin mu dan kadan a ciki shine muke da shi kaga sulatin ba yawa kenan ko kenan wasu sun fi mu wannan ita ce fassarar farko da aka yi kamar ka ce al'ummomin da suka zo kafin mu sun kwashe kashi 70 mu kuma mun tashi da kashi 30 mun samu kashi 30 wasu kuma malamai suka ce a'a sulatun minal awwalina abinda ake nufi mafi yawan asabiquna sabiquna sune yan farko farkon wannan al'umma har wasu malamai suka ce daga alƙarnin farko khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wannan alqurunu salatul mufaddala waɗanda suka rayu a ciki kuma suka yi wa Allah da'a sune a sullatun min al-awwali wa qalilun min al-akhirin sune daga ƙarshe daga ƙarni na hudu har zuwa yau to wa'annan ma'anonin guda biyu su suka fi shahara a ma'anonin da gamayyar waɗannan ayoyin suke bayarwa sai dai abinda malamai masu keke da keke da bibiyar al'amura da kara'in suka tabbatar shine ma'anar farko ta fi inganci abinda Allah yake nufi in ka ta dauko as-sabiquna as-sabiquna al'ummar annabi Adam da annabi Nuh da annabi Idris da annabi Ibrahim da Yakub ka zo har annabi Isa sannan sai ka zo al'ummar annabi sai ka ɗauki waɗanda suka dace da matsayin asabiqun asabiqun sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi saboda waɗancan suna da yawa ko ɗai ɗai ɗai ɗai aka ba su zai iya wuce namu wannan ma'anar ta fi ƙarfi amma idan ka ɗauki asabiqun asabiqun na al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka ce annabi Musa mutum dawa kake da shi da asabiqun asabiqun to na annabi sun fi na annabi Musa shi kadai in ka ce annabi ibrahim na annabi sun fi na annabi ibrahim shi kadai in ka ce annabi yaqub na annabi sun fi na annabi yaqub shi kadai dukkanin annabawan amma idan dukkan annabawan suka haɗu suka haɗa lamba sannan suka ce manzo Allah naka guda nawa ne to na su yafi nashi wannan ma'anar ta fi inganci kuma ita ce za ga ɗan keke da keke masu tafsiri suke a kai kuma irin wannan matsayin dama galiban ba kowa zai samu ba ko yanzu in ka kalli da'a ga Allah ai masu kaiwa makurar ba su da yawa kuma haka Allah ke raba mutane mataki mataki akwai yan gaba dai gaba dai akwai masu himma kuma awrasna alkitaba allazi nastafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al-fadlul zalika huwa al-fadlul kabir amma abin ban sha'awa da na farkon mai zaluntar kanshi da ƴan baina baina da ƴan gabadai gabadai Allah ya ce jannatu adni yadkhulunaha su duka ukun aljanna zan sa su yuhallawna fiha jannatu adni yadkhulunaha aljanna ce ta dawwama da zan sa su yuhallawna fiha bi asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir ya ce tufafin su hariri su je su daura su ji dadi daga wannan duk da haka bushara ce cewa al'ummar annabi akwai as-sabiquna as-sabiqun annabi faɗa mana yawan ba amma ta wata fuska ya faɗa mana al'ummar shi masu shiga da janna suna da yawa yanzu ko da hadisin da hadisin sai na bi huraira da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito da riwayar da Ahmad ibn Hanbal ya fitar wata na annabi yake cewa a al'umma ta annabi Allah ya bani mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba shine ukasha ya miƙe yace ka roki Allah ya sani a cikin su هم الذين لا أبنا هم الذين لا أبنا لا هم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يبتون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون أبو أب أبو أب باسا تا باسا نيمان أي مسا تاودا sannan ba sa yin lalat ko sakiya sannan ba sa canfi ukasha miƙe ce ka roƙi Allah ya sani a cikin sannabe ce an kamirhu wani mutum ya miƙe ce shi ma a roƙi Allah ya sa shi a cikinsu ya ce sabaka ka biha biha ukasha ukasha ya riga ka sulatin ya kare wasu malamai suke ce annabi ya ga bai cika bai mitin da bai kwanin ba sai aka ce wani ya riga ka ya haƙuri wannan kuma an koya wa administrator da ake magana kana raba abu wani ya shigo ka ba wani sun haɗa kofa gashi a hannu wani kuma ya shigo bai shegen lattin nan to ba ta zaka kai ba za a baka ba ai zai ci gaba da latti ayya kai matsala kaga tiyan latifa to ya kare mana me kake nufi wanda zan bayar ya kare ko wanda zan bayar yanzu ya kare sai wanda zan bayar an jima kuma sai an jima nan tauriya kai mashi ka bugar da shi ko yana kallon kayan dai wanda za a rabar ya kare dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Allah ya Allah al'umma tana da yawa mutum 70 slot din yayi kadan ta kara mana shine Allah ya ƙara mashi duk mutum ɗaya a haɗa shi da wata dubu saba'in ɗin kenan dubu saba'in so dubu saba'in biliyan hudu da biliyan ɗari tara sun za shiga da ba hisabi ba azaba sannan in ka duba littafin hadil arwa ila biladil afra na bunu lakayyim littafi ne mai daɗin karanta don labarin aljanna ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahu ɗari da ashirin su ne za su shiga aljanna duka aljanna sahu da ashirin za su shiga amma sahu tamanin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi wata na yake cewa kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba ko kowane kullukum yadkhul jannata illa kowa zai shiga aljanna sai wanda yake suka ce wa dai yake suka ce to yace wanda ya man da'a ya man Allah da'a ya man da'a zai shiga aljanna wanda ya saba ma Allah ya saba mani to wannan mutumin ya ki shiga aljanna to wa qalilun min al-akhirin da yan kadan daga cikin wannan al'ummar sai ta ala sururin mawduna ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yaqufu 'alayhim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون to wa'annan mutane da za su shiga aljanna Allah ya ce ala sururin mawduna suna kan gadaje waɗanda aka saka gadajen aka saka mana da hannu ko da wani umarni na Allah aka saka gadan mutaqabilina suna masu fuskantar juna ala shak abin nan akan zama ala shaklid da'ira kamar a da'ira yan aljanna wani bai ba wani keya zama suke yi za a tattauna ko za a yi hira wannan na kallon mana wannan na kallon mana wannan na kallon mana kowa na kishin gide ko yana kwance ko yana zaune akan kujerar shi to ala sururin mawduna muttaki'ina alaiha mutakabilin yatufu alaihim wildanun mukhalladuna wasu ‘yan ƙananan yara dawwamammu suna kewayawa a tsakaninsu saboda a sauƙaƙe wa ‘yan aljanna su ji daɗin rayuwa sai aka halitta masu ‘yan ƙananan yara irin ‘yan dagwai-dagwai ɗin nan shekara uku hudu biyar shida bakwai to suna ta yawo yaran ba sa ƙara girma in suna girma za ga sun ishe ka yanzu yaron ka shekara ɗaya shekara biyu kila uku hudu zai iya zuwa ya fada jikinka to dan arba'in ya fado jikinka ba sai ta ya fara farfadiya a kira daftan a kira dafta ba lafiya dan arba'in ya fado jikinka wai lale lale ina an taɓa ma haka ko kuma iska ya kada ya kada da shi ko ya kade mai hankali to sai aka samar da yan kananan yara wilidanun mukhalladuna yan kananan yara masu kyan gani sun ci ado kawai sai ka ce dan miƙo min butacciya dan je ka can kai kaza kana jin daɗi da ganin shi kana jin daɗi da aikin shi kana jin daɗi da kallon shi wannan ɗaya ne daga cikin ni'ima waɗannan yaran suna kewayawa a tsakaninsu bi akwabin da kofuna su ne akadahin wa abarika da butoci ko shi ma manyan kofuna wa ka'sin min ma'in da kuma kofuna wanda aka zuba giya wa'annan sunayen guda uku duka ana iya fassara shi da kofi in ka ce akwab jami'i ne na ku shi kuma ku da larabci shine kofin da bai da marka irin wanda sai dai ka damke shi gaba ɗaya shine ku abari kuma jami'i ne na ibrik ibrik kuma ita ce irin butan nan mai tsinin baki da ake zuba shayi ita ce ibrik ba kowace buta ba sannan ka'ab shine duk kofin da aka zuba mashi abin sha a ciki kowane iri ko mai hannu ko mai hanci ko mara hannu ko mara hanci inda an zuba wani abu a ciki ya zama ka'ab kana fashi abin da ake ciki ya zama ko misalla ce wa ka'atin da wasu kofuna wanda duk an cika su da abin sha wai me aka sani abin sha yace min ma'i na lafiyayyar giya giya ce lafiyayya ita ce aka zuzzuba masu a ciki suke sha me yasa aka gane giya ce da wanda zai ce to ai ma'in ai zai iya daukar idan ruwa kuma yana daukar ma'ana idan ruwa amma ai ayar da ta biyo baya ita ta nuna mana giya ce domin Allah ce la yusaddauna anha wannan giyar ta aljanna da suke sha ba ta sa musu ciwon kai wala yunzafun kuma ba ta sa su surkulle da hayaniya in mutum ya shawo giya ka ji yazo yana ta sambatu da hadaya yana ta tambaye ne to giyar lahira gaba ɗaya ba ta sanya waɗanda suka shiga aljanna su rika irin wannan surutai ko ta sa su mugun bacci ko mugun fitsari ko ciwon kai sai ce wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ayn ka'amthalil lu'lu'il maknun
Allah madaukin sarki yace wa fakihatin sannan suna da kayan marmari mimma yatakayyaruna daga duk abinda suke zaba wato dadin aljanna ko me kake so gashi na kuma komai a yarwace wannan ayoyin da wannan bayanin sun yi kama da jeren gir ayoyin da ke cikin suratul fussilat innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ثلاثة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة محل شرشيني ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم على الجنة أقول دك أبن دران كيسو كما ولكم فيها ما تدعون duk abin da kuka ce aje a ɗauku ko ba ce Allah ya halicce shi a lokacin dan aljanna ba zai taba aikawa a dauko a ba dawa ce ba ba a yi dan aljanna bai da shi Allah ya ce nuzulan wannan abinci ne na kare min gafurin rahim daga bai gafara mai jin kai to wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tsairin mimma yashtahun da naman tsuntsu daga cikin abin da suke da sha'awa an ce naman dabbobi dabbar na ƙara girma naman ta na ƙara hadari shi yasa da farkon Qur'ani har ƙarshe ba inda zaka ji Allah ya kwadaita mana naman saniya in ka ji saniya to sai dai inna la ya'murukum an tadbahu baqara kuma kaga ba faɗa me za a yi da ita ba kilishi za a yi yara za a ba uku ba dai aljanna za su ci ba a nan duniya ne amma dan aljanna sai dai wala hamu tsayiri shi yasa wata na sayyidina Abi Bakar yake cewa annabi yake ce masabai a akwai wani dan karamin tsuntsu shi za a fara tarar yan aljanna da shi wannan hadisi yana nuni da cewa kananan dabbobi naman su yafi dadi yafi amfani in aka baka kuma yafi nuna girmamawa yanzu ka je gidan wani kawai kana shiga falo sai ka ga kasusuwan cinyar rakumi an maka ragada da shi ai sai kai daga waya ka ce ana kiran ka wani emergency emergency anan ya faru wani kashi ne sai a soke ka da shi ai maka ne kiristoci ai maka gicciye to amma kana shiga sai ga namun tantabaru ne yan shila a to abubuwa sun yi kyau kwarai da gaske shikenan to sai annabi yake ce mashi ai abubakar wani dan karamin tsuntsu ne za ta ri yan aljanna da shi bai daɗin gaske tsuntsun nan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai na abubakar ce to Allah Allah ya samu na cikin wanda za su ci wannan tsuntsu yace ai kai tabbas da kai a ciki ma shi kada ya faɗa sauran kuma dai to kuma su ma za su iya bullo ta wata hanyar kaga shi babban mutum ne yayi wala hami tsayar min ma yashtahun wa hurun ayn sannan suna da mata kyawawa masu manyan idanuwa kuma farare fararen cikin idan farifat bakaken baki irin waɗannan matan ka amsalin lu'ulu'il maknun kai ka ce lu'ulu'u ne wanda aka adana shi wanda aka ɓoye shi almasuni kenan wanda aka tsare shi ƙura iska rana da waye ba sa tasiri a kan shi in ta fito za ga tana wani kyalkyali kawai Allah ce jaza'an bima
bima kanu ya'malun la yasma'una fiha la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama yake cewa jaza'an bima kanu ya'malun mun ma ba su wannan ne sakamakon abin da suka aikata ka duba aikatawa wa kulli imalu kenan sai an yi aiki la yasma'una fiha lagwa ba sa jin yasassar magana aljanna wala ta'sima ba sa jin maganar zunubi duk magana ta saba wa Allah ba sa jin ta komai ya hau daidai illa qila sai dai kada ana salaman salama aminci aminci wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin sai dai ka ji sallama kamar da malaiku za su yi mata sallama salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud to irin shi kawai za ka rika ji yan aljanna ni'ima sai ni'ima sai dai sallama sallama ta nuna a bakunan su saboda ba ka da aikin wahala an dauke maka komai kuma jira ake ma ka faɗi wani abu da kake so a samar maka a tanadar maka jira ake ka kira a kawo wani abu a kawo shi nan take yana ga saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan sai mu tashi wa ashabul yamini ma ashabul yamin in Allah ya kai mu gobe abinda yake na daidai Allah bayar da lada kuskuren da yake ciki kuma Allah shi yafi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعمة نعمة المرضعة كو حديث عبد الرحمن سمو عبد الرحمن ابن سمرة نعمة المرضعة ما دلل da mai shayarwa shine mukami sadda aka nada mutum zai ba shi abubuwa da kasan jinjiri lokacin ana tayar da shi a bulus sai bai ce wa bi isatil fatima amma tar da mai yayi ko dai kiyama ta yaya mutum ta yaya ta tura shi can daga na fara bincike shi kuma me ya faru me ya faru kuma da ya sauka tun da abuwa da fara tantawa